بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar bakwai ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na saba'in da biyar daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغافة تامسا littafin iqtida'us siratul mustaqim yana tattaunawa ne game da ka'idar aƙidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ainihin ayoyin alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ingantacciya wadda ke tabbatar da hani da aka yi wa musulmi akan koyi da tafarkin kafirai sawa'un waɗannan kafirai ziryan ɗin maguzawa ne ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahudu ko nasara Allah ya saka mashi da alkhairi karatu ya yi karatu a inda ibn taimiyya ke tattauna mana game da bukukuwa waɗanda aka kwaikwaya daga kafirai aka yi jinsin irin waɗannan bukukuwa waɗanda ba na addini ba ne amma kuma ake yin su da sunan addini waɗanda waɗannan bidi'o'i ne a cikin shari'ar musulunci ya kawo maganganu da yawa a kansu a inda ya tike mana a kan mujarradin munin da ke cikinsu wanda shi kaɗai ya isa ya sa a kyamace su bayan da muka gama jin wannan sai malam ya ce faslun ga wata gaba قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان يا جبات أبايا أني كراتو أكن سوى لفظ العيد بكي yana iya zama suna ne ga waje wali nafsi zaman yana iya zama kuma suna ne ga lokaci wali nafsi listima yana iya zama kuma suna ga taron da ake yi wa hadhihi thalathatu qad ahdatha minha ashiya'u waɗannan abubuwa guda uku bikin wuri da bikin lokaci da bikin taro an ƙirƙiro abubuwa da dama an zuba a cikinsu amma zamanu fasalasatu anwa dangane da lokaci akwai lokaci iri uku dangane da alaƙar lokaci da yi masa biki wa yadkhulu fiha ba'd bida'i a ayadil makani wal af'al a cikin wannan nau'i guda uku na lokaci da ake biki a cikinsa akwai wasu nau'o'i na bid'o'in wuri da ayyuka da ke iya shiga ahaduha na ɗaya daga cikin ukun shine yawmun lam tu'azzimhu shari'atu aslan zaka iya samun wata rana wadda da dai abadan shari'ar musulunci bata baiwa wannan rana wata alfarma ta girmamawa ba gaba ɗaya ولم يكن له ذكر في السلف aurin magabata sahabbai da na bayansu ba a taɓa jin ambaton irin wannan wuni ambato na girmamawa ko na alfarma ba wala jara fihi ma yujibu ta'azimu kuma wani abu da ya faru a wannan rana wanda zai hukunta ai tunanin to yanzu ranar ta yi iktisabin wata maziya ba mithlu awwal khamis min rajab misalin wannan shine alhamis ta farko a watan rajab a cikin shekara wa lailati tilkal juma'a da daren wannan juma'a allati tusammar raga'ib wadda ake ce mata ainihin wato ake yin a salatun raga'ib a cikinta waɗannan duka in an tuna a baya tattauna a kansu ya mana ishara zuwa ga masadir ɗinsu inda za ka samu maganganu akan rashin inganci na wasu hadisai da aka ruwaito mawdu'ai game da waɗannan irin ranaku kamar littafin tabyinul ajab bima warada fi ahadisi fada'il rajab na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mushi da littafin al-manar al-munif na ibn qayyim al-jawziya da littafin al-ali al-masnu'a ta malam suyuti abdurrahman suyuti Allah ya gafarta musu gaba daya to waɗannan ranaku gabaki ɗaya a cikin shari'a musulunci ba su da wata daraja magabata ba su san da su a matsayin wasu ranaku masu alfarma ba fa inna ta'azima hadha al-yawmi wal layla girmama irin wannan rana alhamis din farkon rajab da daren da ake yin daren juma'a da ake salatul raga'ib wannan irin aiki da sunan ibada innama hadasa fil islami ba'da al-mi'ati rabi'a wannan ya faru ne a cikin musulunci bayan an shiga ɗari ta hudu bayan an gama shekara ɗari ukun farkon musulunci shekarun nan masu falala sun wuce gaba daya warwaya fihi hadithun mawdu'un bittifaq ulama aka rubuta wani hadisi na ƙarya aka danganta ga wannan bid'a malamai gaba ɗaya sun haɗa kan ƙaryata wannan hadisi madmunuhu abinda hadisin yake cewa wai fadilatu siyami zalikal yawm wa fi'l hadhihi sara hadisin na bayani akan falalayin wannan azumi da falalayin sallah a wannan dare المسلمات عند الجاهلين بصلاة الرغائب وند جاهلي سكي ce mata salatul raga'ib in kun tuna mun karanta a baya daga har imamun nawawi da duk irin taushin halinsa da yanzu yana magana sai ce Allah ya tsine wanda ke kiro wannan sallah wa qad zakara zalika ba'dul mutaakhirin min al-ulama'i min al-ashabi wa ghayrihim ibn taymiya yace wasu malaman baya daga cikin yan mazhabin mu na hanabila wasu su sun ambaci irin wannan zance wasawabu alladhi alaihi almuhaqqiquna min ahli ilm amma magana ta gaskiya wadda malamai masu tantance bayanai suke a kanta ita ce annahyu an ifradi hadha al-yawm bis-sawm an hana ka keɓance ranar alhamis ta farko a watan rajab ko juma'a tsakiyar ainihin wato rajab ka yi azumi wa an hadhihi salati al-muhdatha an hana ka yi wannan sallah ta bid'a وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم an hana ka yi duk wani abu da zai hukunta kana girmama wannan rana kama ce ka yi ɗinki na musamman ka sa kaya na musamman ko a yalwata wa iyalai wani abinci na musamman ko a kira walima duk wani abu da zai hukunta girmama rana ko sanarwar cewa yau rana kaza ce muna ta yan uwa murna ko aikawa da juna saƙonni ta hanyoyin sadarwa na zamani duk abin da zai hukunta kana girmama wani ranar to haramun min sana'ati al'atima kamar yin abinci wa izhar zina da fitowa cikin kwalliya wa nahwu zalika da kwatankwacin waɗannan hatta ya kuna hadal yau bi manzilati ghairi min al ayyam so ake kawai wannan rana ta zama kamar sauran ranaku ba ta da wani abu daban wa hatta la yakuna lahu maziyatan aslan har ya zama ba ta da wata daraja faufau ba ta da wata daraja wa kazalika yawmu akhir wa yawmun akhar fi wasat rajab haka wata wuni daban da ake amfani da shi a tsakiyar rajab yusamma fihi salatu yusalla fihi salatun tusamma salatu ummi dauda akwai wata sallah da ake yi a tsakiyar watan rajab ana yin wannan sallah ana ce mata sallar mahaifiyar annabi dauda wannan sallah ita ma ta ƙarya ce ibn hajirin ya ambace ta a cikin littafin can na ainihin wato tabyin al'ajab da malam suyuti a cikin alla'alil masnu'a sun karyata hadisan da suka zo akan ire-iren wannan sallah fa inna ta'azima hadha al-yawmi la asla lahu fi shari'ati aslan cewa girmama ranar tsakiyar rajab da sunan yin wata ibada to babu wani asali a cikin shari'ar Allah da ya zo da shi faufau ka ji bangare na farko na ranaku waɗanda ya haramta a yi wani abu na girmama su shine ranar da sam shari'ar musulunci ba ta taɓa sanin shi ba kuma wani abu a cikin musulunci bai faru ya zama dalilin da za a yi biki a ciki ba kai ilhaki da wannan irin rana sauran ranakun da ake aiki da su yanzu ranar najeriya ranar wanke hannu ranar yara ranar tunawa da 'yan mazan jiya ranar likitoci ranar cutar kansa ranar karatu duk waɗannan ranakun kusan komai yanzu akwai ranar shi to duk irin su ne wani abu bai faru a cikin musulunci a tarihin shari'ar musulunci da zai halasta maka girmama wani rana ba daka daidai da aikawa da sakonni da muke cewa yau ranar tunawa da shayar da nonon uwa ne wannan duka koyi da maguzawa ne ba addinin Allah bane ya kamata musulmi ya guje wannan irin ɗabi'ar yau ranar wanke hannu ce ranar tunawa da masu fama da cutar tarin fuka yau ranar tunawa da yara ƙanana waɗanda ba su da iyaye duk wannan ƙirƙire-ƙirƙiren da unesco da ta ƙirƙiro da ita da abin nan world health organization da wanda aka ƙirƙiro su a nan locally domestically aka ƙirƙiro su ranar october ranar wace ce duk maguzanci ne bai da alaka da musulmi sam ba a so a matsayinka na musulmi a ga kana yin wani abu da zai alamta kana ba wannan rana wata rida ta musamman na fata mun gano na ɗaya kenan na'am
kasancewar waɗannan abu suna faruwa a kasashe kamar irin nan kuma mafi yawan cikin ana samun mutane ma'aikata wanda sun samu kansu cikin wannan tsari za a ba da rubutu saboda irin wannan wanda kuma ko ka ce ba ka yarda ba dole ne ba ma na yi to ma'aikata waɗanda aka ba su hutu ba yadda ka iya sai ka zaman ka a gida amma dai kai ba za ka yi wani shagali da zai saka ƙara armashin bikin ba ma'ana bayan ka zauna a gida kuma sai ka aka kado ka zo ka kafa tuta ita Najeriya a kofar gidanka ko ka zo da wata faratan ta bara kana sakin ta wayo ranar Najeriya duk wannan kafirci ne magozanci ne duk ba addinin Allah bane su dai su can su ta yi su arna da waɗanda suke ainihin ba su da tunani amma bai kamata musulmi na kwarai yana yin wannan to haka kuma ka ɗauka ranar ɗaya ga watan Muharram farkon shekarar musulunci shi ma babu wani abu da ta faruwa a musulunci da ya bashi maziya lissafi ne kawai da haka babu wani alakar wai yau ɗaya ga wata muna murnar zagayowar sabuwar shekara da waye da waye wani dan uwar na yi mota tambaya wai wani malami malami fa wai ya zo ya yi fatawa cewa babu laifi wai a dinga cewa barka da sabuwar shekara ta musulunci domin wai saboda umumin asali cewa in wani abu na farin ciki ya faru mutum ana iya mishi murna sai na ce to a ɗauki wannan ƙadiyar da ya faru yanzu menene abin da ya faru na murna a ciki wane ne a cikin mu yanzu ya samu wata karuwa saboda an ce yau ɗaya ga watan Muharram 1438 ba dai mota ka siya ba ba haihuwa aka maka ba ba promotion aka ma ba ba aiki ka samu ba ba sakin ka aka daga gidan yaro ba ba wasu kudin ka da aka kwace maka ne suka fito ba ba motar ka da aka sace ne aka ganta ba babu wani abu menene ya faru da wani sannan waye za a wa murna a cikin wannan a tsaya ya wannan asalin da ya faɗa umumin cewa of course akwai wannan umumi idan wani abu na murna ya faru mutum a taya shi murna abin bakin ciki ya faru da shi a taya shi bakin ciki to menene abin farin ciki a ciki da ya faru ga wani kuma waye abin ya faru gare shi babu kaga wannan kawai wannan kawai kokarin shigar da abin da ba addini bane cikin addini kuma da sunan malanta saboda karshen duniya da manzo Allah yake cewa za a waye gari الرويبسة الرويبسة الرجل التافه يتكلم في أمور الأمة wulaƙantaccen mutum wanda bai da wata miza ilmiya ko yana da ita bida'atuhu mustah dan abin da ake cewa ilimi ne yake da shi bai wuce cikin cokali ba ko rabin cokali ba 2.5 mil gaba daya abin da yake da shi wanda ake kamar cokali da ake ba yaro magani duk abin da yake da ciki yake da shi na ilimi bai wuce wannan ba amma sai dinga fatawa wanda ta umu bi halbalwa bibidatin musjati Allah shi kyauta a takaice babu wani abu da ya faru a cikin shari'a musulunci da ya zo da haka sannan sai kuma bayan ka gama dan kofar da shi a wannan sai ka ce to a zamanin da annabi ya kira da sahabbai an taɓa yin ɗaya ga watan almuharram eh ba su ɗaya ba su biyu ba ko to ya suka yi observing ɗin shi dama mu da addinin muke nan yaya su annabi da sabai suka yi obzabin nasu Allah shi kyauta to wannan na ɗaya kenan na biyu annau usani nau'i na biyu daga cikin ranakun shine wato daga cikin bayani akan kama manta yana magana akan nau'o'i uku na idin lokaci ko mun ji lokaci na farko wanda ba da ta miza gaba ɗaya a shari'a sai lokaci na biyu ma jara fihi hadisa wanda aka samu wani abu ya taɓa faruwa a cikin ranar kama kana ya jiri fi gairi kamar yadda abu na iya faruwa a yau yana iya faruwa a jiya yana iya faruwa a gobe min ghairi an yujiba zalika ja'aluhu mawsiman ba tare da hakan ya tirsasa a mai da wannan abun biki na shekara shekara ba wala kana salafu yu'azzimunahu kuma salaf ba su kasance suna girmama wannan ranar ba wani abu ya taɓa faruwa na musamman a ciki wani event wata hadisa ta faru a wani shekara a cikin rayuwa game da shi amma salaf ba su ɗauki wannan a matsayin abin da duk shekara sai an tuna faruwarsa ba ka sami ne asharar zulhijja kamar ranar sha takwas ga watan zulhijja bayan sallah babba da mako guda me ya faru allazi khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ranar ce da manzon Allah yayi wata huduba a ciki to ka rike wannan yana yin huduba a ranaku daban-daban amma a wannan ranar yayi wata huduba ta zama wani mas'ala mai zaman kanshi bi ghadir khum yayi hudubar a inda ake ce ma ghadir khum tafki ne ghadir tafki matattarar ruwa sunan waje ne khum din tsakanin makka ne da madina shine wannan la'anan nan zazzaki yazo yana faɗa bai ma iya faɗa ba gadiru kummi yake cewa gadiru kummi yana faɗan abin haka saboda ba iya wasance kalmomi yayi ba ba karatu yayi na gaskiya ba jahilci ne yake fama da shi da san duniya da batar da mutane bil munasaba muna taya yan uwanmu musulmi murna a nan jihar Kaduna na abin da ya faru da gwamnati ta faɗa a hukumance cewa ta haramta ƙungiyar Shi'a da duk wasu activities ɗinsu da suke a jihar Kaduna muna fata Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar kawo ƙarshen ta'addancin su da kafircin su da barnar da suke wa addinin Allah babu shakka wannan wato mataki ne mai kyau da gwamnati ɗauka don kare security da lafiya da rayuwar mutane da zaman lafiyarsu mu kuma muna jin daɗin shi saboda zai kare security addini zai kare aƙida a hukumance an fito an ce ba a yarda da su ba saboda abubuwan da suke yi na kawo barna da lalata al'umma da trespass a kan abin nan wurare da hukumomin gwamnati da tare hanya ga su nan dai ta'annati iri daban-daban gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ce to ta haramta wannan activity na kungiya kuma duk shedanin da aka kama shi yana yi sai ya yi gidan yara akalla shekara bakwai kamar yadda dokokin kasar na jihar kaduna suka tabbatar almuhim wannan rana ta daga cikin ranakun da 'yan shi'a suke observing a matsayin ɗaya daga cikin bukukuwansu na shekara a duk inda suke bayan sallah da mako guda suna taruwa su ya idu gadir khum sallar gadir khum dan dama su duk abin da ya faru suna kirkirar sallah karkashin shi imma ta farin ciki ko ta bakin ciki duk abin da ya faru ranar kaza ranar kaza ranar kaza da ka su ma inda ka san UNESCO na haka su kusan ranakun su duk cike suke da abin nan wanda bai san addinin shi abu zai ta mamaki a shekarun baya da suke da saula da daula a garin nan kusan duk mako ko duk wata guda in kana wucewa kana bin hanyar samun da ka wuce inda da cocin su ta husainiya take eh inda take dinnan da zaka ga yau ana buki kaza gobe ana buki kaza da safe ana yi da dare ana yi sai ka rasa me yake to amma wanda ya san shi'a ya san jadawalin ayyukansu na shekara zaka iya tana cewa yau kaza ne to ana yin gadir khum menene abin da ya faru manzon Allah ya hudu ba marji'ahu min hajjatil wada a hanyar dawo shi daga aikin hajjin bankwana fa innahu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama khataba fihi khutbatan annabi alaihi salatu wassalam yayi huduba a wannan wurin wasafiha bittiba'i kitabillahi a ciki yayi wasici da ya ja kunnen mutane da abin littafin Allah wa wasafiha bi ahli baiti ya ja kunnan mutane akan a mutunta a girmama ahli baiti tunda ya gane dan shi'a zindiki ne yanzu abinda annabi ya fara ambata shine alqur'ani ai riko da shi suna riko da shi ina ruwan su ma da alqur'ani in ana bikin ma ba a tuna cewa annabi ma ya ambaci cewa ya riko da alqur'ani din da shi'a suke zaka ga ba su iya katon alqur'ani ba ba sa karanta shi ba sa haddashi shi kai ko wannan sha'anin da ake na musabaka su ba sa shiga dan ba su da makaranta hadda ba su da alarammomi ba su da masu jan baki ba su da yan abin nan koyan karatu da ta da baki ba su da ajin dattawa masu mahawul ummiya da suke koyan bagadadi duka babu wannan a cikin addinin shi'a kakkaf babu babu abin da ya hada su da alqur'ani hasali ma cewa suke wannan alqur'anin ba shine alqur'an da Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna da tababa akan shi suna da masahib ɗinsu daban karanta littattafan su duk a waɗannan karatuka amma kaga suna hujja da hadisin akan tabbatar da abin da ba hadisin ba ba abin da hadisi yake cewa ba kenan asalin abin da hadisin ya faɗa kuma sun ki ainihin ɗauka kamar yadda suke ɗaukan ayoyi ƙarara su dinga hujja da su ba yadda suke ba wannan jami'i idza hawa su ce sayyidina ali ne akan wannan wannan mas'alar ta gadir khum akan ta wannan shedanin dan shi'a ya gina littafin da ibn taymiya yayi maraddi na ainihin wato minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'at al-qadariyya akan shi ya gina wannan ya gina littafin daka in kana son ka ga tantance bayanai game da makoma wannan hadisin da ma'anar shi da raddi akan dukkan na shigoyin sai ka samu wuri ka zauna dafa ka karanta littafin minhajus sunna akalla ko da muktasar ne ka karanta dan babban mujalladi tara ne amma akwai muktasar mai mujalladi biyu da zaka iya karanta shi a cikin wata guda zuwa wata biyu ka ji dimbin ilimin da ibn taymiya ya wargaza a ciki shi yasa ko yazidu da yan shi'a suke tuhuma da kashe husaini ba sa jin haushe shi yadda suke jawo shi ibn taymiya masu ilimin cikin su amma jahilai tunda ba su ma san karatu ba ina ruwan su amma wanda suka san me suke yi sun san irin ta'adin da suke wa addinin musulunci wanda ibn timiya ya wargaza shi ya tona asirin shi a littafai shi ya gama musu gaba daya yakin maimai da ka da ka ce ibn timiya dan shi sai ya ji kamar ya haɗe rai ya mutu saboda bakin ciki to a littafin na minhajus sunna haka yabi dalla dalla ya wargaje dukkanin ayoyin da suke kawowa suke kafa hujja da su ya nuna ƙaryarsu da rashin hankalinsu dan sai su ɗauko ayat ta sauka a makka farkon musulunci sai suka fajar ta kan cewa ta sauka ne akan wannan qadiya misali kaman Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hidaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wannan abu ne mashhuri shibul ijma a gun malaman tafsiri cewa su Abu Jahal ne suka faɗi wannan haka ce yana daga cikin kafirai mafiya gauta a wannan al'umma kafirin da zai ce Allah in wannan abun gaskiya ne ba za mu imani ba kamar da abin da kaga dama da kamata ya ce Allah idan wannan abun gaskiya ne to Allah ka shirye mu mu gane shi na fata mun gane wannan to amma ba su faɗi haka ba wai sai yan shi'a suka suka ce wannan ayar wai wani daga cikin sahabbai ne lokacin da annabi ya jawabin ya ce aliyu shine halifa bayana sahabbai duk suka yi jugun jugun cewa gaskiya ba a kyauta musu ba ya za a yi wannan dan yaro shine sai wani ya girin gidi shi sai ya taho ya ce wai shi yana da magana ya manzo Allah za ya kasa wannan dan yaron kace shine shugaban mu annabi ya ce to ni dai shi na ce to shi ne wai sai wannan magana sai ce to wai in wannan abu wai ya ce wa wanzu Allah to wannan abin da kake faɗa daga gare ka ne ko daga Allah ra'ayinka ne ko Allah ne ya ce a faɗa wai sai annabi ya ce mishi a'a ai Allah ne ya ce a faɗa to shi ne sai ya faɗi wannan magana wai cewa in ma gaskiya ne to sun kafirci wadan take Allah ya mishi kwaran kwatsa ya faɗi ya mutu sai aka sake saukar da aya kuma wai sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi sai mutum ya ce wannan ai tsaba hauka ne don wannan ayoyin dukan makiyawa ne sun sauka tun shekara ta uku zuwa ta hudu ne a makka sun shekara ce kuma sun sauka akan wannan sannan ina isnadi haka ya dinga bi dalla dalla yana wargaje maganganun sa a cikin minhajus sunna Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya gafarta mashi zunuban shi malam yace kama rawa zalika muslimun fi sahihi kamar yadda muslim ya ruwaito haka a cikin ainihin sahih dinsa an zaid ibn arqam radiyallahu anhu daga sahabi zai dan arkam Allah ya kara masa yadda bari mu ji a gurguje asalin lafazin hadisin dan ya zama mu zama ala basiratin kullum ana magana akan hadisin ainihin wato gadir khum gashi daga littafin sahih muslim a lamba ta 2400 da lamba 8 idan kana da sahih muslim mai lamba irin ta fuadu abdul baki kowane iri ne zaka samu wannan hadisi a wannan lamba ko kuma sai ka duba kitabu fada'ilis sahaba a cikin babun da ke bayani akan falalolin sayyidina ali babun min fada'il ali ibn abi talib radiyallahu anhu to a ciki gashi malam al-imam abu al-hajjaj muslim ibn al-hajjaj al-kushairi yace haddathani zuhair ibn harb wa shuja' ibn makhlad jami'an an ibn ulayya قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقمة يتي دني زيزيد دان حيانا كنن da Husainu dan Sabra da Umar dan Muslim mu uku din nan muka tashi muka tafi gun sahabi Zaid dan Arqam falamma jalasna ilaihi qala lahu Husainu da muka samu wuri muka zauna sai Husainu dan Sabra ya ce da shi laqad laqita ya zaidu khairan kafira malam zaidu Allah shi gafarta malam babu shakka ka gamu da alkhairi mai yawa a rayuwarka ra'aita rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ka gamu da manzon Allah ido da ido wa sami'ta hadithahu kuma ka ji karatu daga bakinsa wa ghazauta ma'ahu kuma ka je yaki tare da shi wa sallaita khalfahu kai sallah a bayansa laqad laqita ya zaidu khairan kafira babu shakka malam zaidu dan arqamu ka gamu da alkhairi mai yawa حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله شي gafarta malam to mu ma ka ba mu karatun da kaji daga manzon Allah mu dan samu wannan alkhairin mana qala ya ibn akhi yace ya kai dan dan uwana wallahi na rantse maka da Allah laqad kabirat sinni shekaru na sun yi yawa wa qaduma ahadi zamani na ya wuce wa nasitu ba'd allazi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yace kuma na manta wasu abubuwan da da na rike daga bakin manzon Allah saboda yawan shekaru da tsawon zamani da makamantansu fama haddathtukum faqbalu dan haka duk abin da na gaya muku ku karba zan gaya muku wanda na iya tunawa kenan wa ma la abin da ban gaya muku ba fala tukallifuni kar ku ce dole sai kun tursa samun ku ce to rana kaza din nan da aka ce kaza ya faru algatu malam kana wajen wai me ya faru ne hadisin kaza alaga ta mana da ku aka yi shi me ya faru kar ku faɗa ko ku tambaye ni sai abin da na gaya muku wanda na iya tunawa thumma qala sannan sai ya ce qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiba wata rana manzon Allah ya miƙe ya mana jawabi bima in yud'a khumman a wani wurin ruwa da ake ce mishi khum baina makkata wal madinati tsakanin garin makka da madina fahamidallaha wa asna alaihi wa asna alaihi yayi ainihin gode wa Allah yayi wa Allah jinjina da salati yace inna alhamdulillahi kaza kaza kaza kaza kaza wa wa'aza yayi mana wa'azi ya tunatar da mu wa zakkara ya tuna mana lahira da ainihin tsarin rayuwa da shari'a awwa da yawa thumma qala sannan sai yace amma ba'd baya ga haka ayyuhan ala ayyuhan nas fa inna ma ana basharu yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba ya ku jama'a kun dai sani ni mutum ne kuma lokaci ya kusa da mai kira zai zo daga wurin Allah Ubangiji na sai na amsa mishi ma'ana mutuwa kenan wa ana tarikun fikum sakalaini zan ban muku abubuwa guda biyu masu nauyi awwaluhuma kitabullahi fihi alhuda wan nur zan ban muku littafin Allah a cikin shi akwai shari'a akwai haske fakhudu bi kitabillahi ina jan kunnen ku ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku kankame shi kam to ba sa yake da wannan ba ruwan su da nan fa hassa ala kitabillahi wannan Allah ya kwadaitar akan littafin Allah waragaba fi yana mutane albarkar da ke cikin rike littafin Allah karanta shi haddace shi fahimtar shi karantar da shi aiki da shi girmama shi da duk abin da ya kamata yau alkur'ani na girmamawa da aiki da shi manzo Allah alaihi salatu wasallam ya maganganu masu muhimmanci akan haka sun makala sannan ya ce wa ahlu baiti da mutan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tuna muku ainihin wato ina hagama ku da Allah ku girman mutanen gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti ya faɗi wannan ha kafa uku فقال حسين له حسين ومن أهل بيته sai Hussein ya ƙara cewa Allah shi gafarta malam Zaidu su wane ne mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Zaidu alaysa nisa'uhu min ahli baiti shin matan manzon Allah ba mutanen gidan shi bane qala yace nisa'uhu min ahli baiti i matan shi mutanen gidan shi walakin sai dai waɗanda ake magana a cikin wannan hadisin ahlu baitihi man hurima sadaqa ba'da waɗanda ake magana ta musamman a kansa a cikin wannan hadisin su ne mutanen gidan shi waɗanda aka hana cin sadaka qala wa man hum to suwaye su qala hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbas ce su ne mutanen zuriyar gidan sayyidina aliyu zuriyar gidan aqilu zure gidan sayyidina Jafar zure gidan sayyidina Abbas radiyallahu an Abbas wa Ja'far wa an Ali radiyallahu anhum ajma'in qala kullu ha'ula'i harima sadaqa duk waɗannan ba sa cin sadaka qala na'am ce kwarai ko in ji zai dan arkam jama'a kun ji hadisin riwaya al-imam muslim da ke magana akan kisa gabi rukum a cikin wasu riwaya ya zo da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu wannan gaskiya ne wanda duk yake kaunata ya kaunaci aliyu maula kadai bai nufin shikenan ya bashi shugabanci karanta littafin hikmatun min at-tarikh ya tattauna wannan sannan kaji alu baiti din ma ya faɗi dukkanin gidajen amma babu ruwan yan shi'a da waɗannan sauran a cikin gidan aliyu ma babu ruwansu da kowa sai husaini husaini kawai suke wa in ka kalla da kyau sai in an zo ne ana umumi sai a kara wasu amma Husaini kawai suke ba dan yanda Husaini ya mutu mutuwa da ake fatan Allah ya bashi shahada haka Hassan ya mutu mutuwa da ake fatan Allah ya bashi shahada kamar yadda Ibn Taymiyyah ya ambata a wani wuri daga cikin tafan shi ba zai sanar ko ina bane yace sahabbai sun rigaya sun wuce saura a cikin al'umma kamar yadda manzo Allah ya faɗa karar yake cewa da ɗayan ku zai ci da girman dutsen Uhud na zinariya a ce Allah ya baka girman dutsen Uhud na zinariya wannan kwatance ne wanda yake an yi ne kawai dan ka cira rai dan babu wanda Allah ya alƙawarin zai bashi wannan ka kaddara ko da girman bulu ne inci tara na zinariya ba karamin dukiya bace to a ce girman dutsen kufaina ko dutsen dala ko dutsen kwatarkwashi duk waɗannan kuma yan mutsitsilan duwatsu ne bil muqarana ila yusan uhud idan Allah ya baka girman zinariya irin wannan sannan kuma Allah ya baka imani da ikhlasi da san alkhairi kace bari duka ciyar da shi duka ana wannan yunwa kai tarabawa sai kowa ya samu sai ya kare wai ma zai haka tukunna cikin mutanen baya yana da dukiyar ma ana bara yana ƙara ɓoyeta balantana ce ka fitar da shi gaba ɗaya ka ciyar wannan ciyarwa idan ma fa Allah ya karba manzo Allah ya ce ba zai kai ladan da za a baiwa sahabin da ya ciyar da rabin tafin hannun shi da dabino ba kamar da bine kwaya biyar ko shida ko bakwai ko goma kenan watakila ko kuma mafi yawa a ce gwangwani ila dabino gwangwani naira ashirin har yanzu da ake sada abinci misali duk ka ga kwatan kwacin to me yasa sahabi ya fi ka samun lada da karancin aikin shi sai bin tabiya ce saboda ya fi ka sidikul yaqin saboda su an haife su a jahiliya suna cikin maguzanci gaba da baya suka aje gefe guda suka anshi musulunci suka ciyar da rayuwarsu da dukiyarsu suka shiga duk wani haɗarin rayuwa dan musuluncin da kai labari sai da Allah ya gazgata su sai ce to a cikin sabai waɗanda ma aka haifa bayan an fara musulunci su kansu ba su da wannan daraja da gaske Hassan da Husaini da irin su Ibn Abbasin duk suna cikin ƙananan sabai da an haife su sun ga ana musulunci ne ko ba su da wannan daraja to daga cikin su wanda Allah ya so ya girmama ya ba shi daraja irin waɗancan sai ya ba shi shahada domin shahada za ta ƙara mashi falala sai ilhaki da waɗancan kuma gani da aka shahada Husaini da Hassan da Allah ya ba su ake musu fata Allah ya musu haka ne don su ilhaki su cimma waɗancan a wajen falala amma ba haka ba da suke waɗancan sahabi ma isu isu kenan kalla abin da annabi ce wani sahabi a daina zagin mun sahabbai dukan su ba kamar da kasa a gidan soja ko mutu tsakanin ofisa ko da military man wanda ko za a ce gama gari ne ya ayyuhan nasu ne dukan sojoji ne amma a gun sojoji mun farar hula ba mu san wannan ba a gun sojoji to daban ne daban-daban ne da ofisa da me ake cewa ɗayan udaran kaji sauran mutane kawai ya mu bayi duka a cikin fagidan sahabbai wani yau wani rashin mutunci irin da aka saba na rayuwa haka yau da kullum ko dan faɗa bakan magana haka ko raini sai annabi ya ce a daina dagan mun sahabbai Khalid dan Walid ya ga wannan akan Abdurrahman dan Auf jama'a ku duba wannan bambancin da babu yadda za a ka kai ga sahabbai wallahi tallahi ko kai gaskiya ka bi bayan su ko kuma kar kai gaskiya ba ma za ka shiga cikin tabarkin su ba kai kai asara asara kace gaba daya in za ka zauna daga nan har ka mutu misali kana cewa ba mu yadda a bace shugaban Najeriya bane saboda kai kana goyon bayan jin top election misali wanda zai canza hakika tarihiyya da ke tabbatar da abace ya shigo wancan najeriya wajen shekara shida ba bai da ka canza shi zai zai ce abace ba general ne soja ba abace bai zama head of state ba abace bai kaza ba zai zai zai sa a daina ganin ma'alim na ayyukan da abace yi kai ne kawai zaka zama mahaukaci to abinda yan shi'an nan suke kenan hauka ce kawai suke babu da suke ta mutunta sabon nan ka ji hadisin gajiyar kun jama'a to wannan hadisin da ya faru sai suka mai ƙari suka mai ƙari suka mai ƙari akwai littafai na musamman da suka rubuta akan kisa to gajiyar kun ƙarya ce tsaba ragenta akwai laccoci da suka yi ko yanzu in kana mu'amala da intanet idan ka duba akan youtube za ka ga laccocin su yawa akan irin wannan wanda suke duk shekara akwai maganganu akwai bukukuwa akwai tsare-tsare shine wannan la'anan nan ibrahim yakubu zazzage din nan da ya zo ya kafa shi'a a najeriya sai daga cikin wanda ya kawo wa waɗannan jahilan yan shi'an najeriya sai kawo musu wannan bikin da haka za ka ga suna yin bikin a wurin su ya fi muhimmanci fiye da bikin sallah babba fiye da alhajjul akbar saboda su kullum kokari suke canza addinin allah zuwa wani addini daban ka duba ka ga wuta irin ta da shi'a wai sai ya ce shi yana bakin ciki ranar ashura saboda ranar an kashe jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana aibata musulmai akan wai suna murna ranar ashura ran da Allah ya ceci yahudawa wai ai yahudawa makiya musulmai ne sun manta annabin musuluncin shi ya fara yin wannan in ma murna ne kaddara ma murna ne azumin da ya ce yayi amma shi ya faɗa ya ce nahnu aula bi musa minhum a cikin hadisi annabi ya faɗa kuma a cikin littafin suma na shi a koyar wannan hadisan amma sai juye magana ya ce ai kai musulmi wai kana yin murna don yahudawa sun ci nasara wanda kuma babu musulmin da ya faɗa haka to irin wannan shi abin da suka dinga yi game da kissa ta zabirkum Allah ubangiji ya shirya da mu bil munasaba wata magana da na faɗa a kwanakin bayan nan ƙara faɗanta cewa an haramta shi'a ko an yi raga-raga da su a gaye bai nufin faƙi da shi'a ta kare jama'a ya kamata mu ahlus sunna musan babu lokacin da ya kamata mu miƙe mai ta karantar da gaskiya game da aƙidar musulmai da tarihin musulmai da wannan lokacin don a dawo da waɗanda dama rudarsu aka yi zuwa cikin ainihin hayyacinsu saboda wannan ƙira ba zazzage ɗin nan ya yaɗa wannan guba ya fesa ta a cikin al'umma ba kankanuwa ba ko da aka kama shi aka je aka garkame su ba su fasa yin observation na dukkanin bukukuwan da suke yi da la'antar da suke wa sabai ba a kwanakin baya ma wani tsinanne a cikin su rubuta littafi akan wai matsayin sahabbai yana ta faɗan duk irin waɗannan ƙarerayin da waɗannan fitintunan da suke yaɗawa da halishan hausa kaga ya ƙara buɗa wato scope na yaɗuwar barna inda sai mai jin larabci ne kaɗai zai iya karantawa ko mai jin ingilishi yanzu jahilanmu da suka iya karatun hausa masu karanta jari almizan za su ga duk wannan barna duk waɗannan maganganun na gaskiya ne aka juya su aka musu muguwar fasara ake cewa ga sahabbai sun yi kaza ga sahabbai sun yi kaza haka wajibi ne a duk inda muke mu ahli sunna wal jama'a mu jama'atu salafiyya mu yan izala mu musulmai na kwarai mu mike jama'a a islamiyyu ne a makarantun matan aure ne a majalis ne na karatun masallatai a wuraren wa'azozi ne a wuraren tarurruka na samina da laccoci ne a dinga yin mashare a dinga yin programs wanda za su dinga tuno da alkhairin sahabbai su dinga tuno da tarihin musulunci na gaskiya su dinga bankaɗo ƙarerin da waɗannan fasikan suke yaɗawa ku rabu da yan ɗarika sun riga sun yi alliance da su ba za su iya musulunci komai waɗannan saboda su ma ba shi suke yi ba in ka je dan dariƙa na ihu to an taba tijjani ne ko in yasi amma baya damuwa dan an taba Abubakar ko an taba Umar ko an taba Aliyu ko an taba Fatima ko Abu Hurairah ba damuwar shi bace abubuwan da ƴan Shi'a suke faɗa a masallatan dariƙa yan dariƙa suna yin gum suna yin kamar basu ji ba kai imajinin da za a faɗi ɗaya daga cikin kalmomin akan inyasi a masallatan yan dariƙa ya za a kare a ce yadda zazzaki wannan zindiki zazzaki yawa a hurera sharri cewa yana kaza ya ma ainihin mugira sharri cewa yana kaza wannan sharrin ɗauke shi ka je mahaifiyar ɗariƙa ka lankayawa tijjani shi kai ka je ka faɗi kalma ma ta tabbata a tarihi ta gaba da tijjani ka ce an kama shi ya buga kuɗin jabu ashe ɗan 419 ne aka mai dukan tsiya aka kore shi wannan ya cikin tarihi shi ka faɗi wannan ka gani in za ka ƙarasa in ta zo ma da sauƙi sai dai ka tashi gaban ka ICU ta zo ma da sauƙi kenan ko kuma kawai ka ji ana marar buka amma za a faɗi wannan magana akan sahabbai ba wai yan ɗariƙa wasu saboda suna jin daɗi wai ana ɓata wa ahlus sunna rai Allah ubangiji ya shirye shi mu malam ya ci gaba da cewa فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه أهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي waɗannan 'yan bida 'yan shi'a suka yi ta ƙara kalmomi suna ta ƙara zuƙi ta malle akan wannan kissa da muka ji ta gadir khum suka yi ta ƙarawa har sai da suka kai wa suna riya cewa ai annabi alaihi salatu wassalam a wannan waje ya fito ƙarara ya ce aliyu ne halifa bayana ba'ada an furisha lahu bayan an shimfiɗa wa aliyu abin zama wa aqadahu ala firashi ya zauna da shi akan wata tabarma ta alfarma aliya mai tudu wa zakaru kalaman suka ambaci wasu zantuka wa amalan da wasu ayyuka kada ulima bil ittirari annahu lam yakun min zalika shay'un wanda an sani ƙarya ne daruratan wannan abin da ɗai bai taɓa faruwa ba wa za'amu anna sahabata tamala'u ala kitmani hadan nas suka riya cewa wai duk sahabban da ke wajen wai suka hada baki akan wai a koya wannan zancen da manzo Allah ya alal mala wa ghasibu wasiya haqqahu sai kwace wa sayyidina ali haƙƙin da manzo Allah ya bashi wa fasaku suka zama mutanen banza wa kafaru suka kafirta ko kuma wa fasaku sai su ƴan shi'a suka fasikantar da sahabban wa kafaru suka kafirta su illa nafaran qalila sai yan kaɗan da suka rage kamar wannan zai dan arkam sun rage shi kamar salmanul farisi mutane kamar kwaya hudu ko biyar wal adat allati jabala Allahu alaiha bani adama yace kai al'adar da Allah ya kirkiri banu adama akai neca ta banu adama thumma ma kana alqawmu alaihi min amana da kuma abinda sahabbai suke akai ta amana wa diyana da riko da addini wa ma aujabathu shari'atuhum da abin da shari'a Allah ta ɗaura musu min bayanin haq na faɗin gaskiya yujibul ilmal yaqini bi anna mithla hadha mumtali'un kitman ya tabbatar maka da ilimi na larura cewa irin wannan abin ba zai yi a shi Allah ya tsara yan adam akan duk abin da suka ce sun bada labari ko da an ce sirri sai sun je sun tara maganin ba a ji ba ba wuce ya ce ba a yi ba to kan imajinin yadda za a ce sama da mutum dubu goma an sama da mutum dubu uku amin wanda suka je aikin hajjin bankwana dama an taho ne aka samu wata nan ne inda aka rabu kowa ya kama hanyar ƙauyensu wannan igiyar da ke cikin ta shiga sosai abin soket ɗin na amka ce mene eh al-yaqini shi ne na lura da na dole ilimin dole wanda ba sai ka koya ba ka sani yaqinan an zo inda za a rabu ne wanda za su tafi madina za su tafi kowa daga nan ya kama hanyar garin su su manzo Allah ya tsaye da su ya musu wannan jawabin to idan Qurayshawa da manya ƴan Makka da ƴan Madina sun yi wannan munafincin da da da da shiya suke cewa mutanen ƙauyen su kuma me na su stake din a ciki mutanen ƙauye kan ba su faɗa a garin su ba za ma su je su ba da labarin su ce ai annabi ya ce wani ne halifa amma su wani da su wani sun ce a hada baki ka a yadda shi ne wani da ke nufi abinda Allah ya halicci mutane a kai na bada labarin da abin da suka gani ko da an ce musu sirri ne kalla da kyau ka gani ba wai yanzu ne kawai ake cikin zamanin da babu sirri ba tun da Allah ya duniya haka take Qur'ani ya bada labari wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha kaji abin da ke wa iz asarra ka ba su labarin sanda manzon Allah ya sirranta wa wata daga cikin matan shi wani zance manzon Allah ne fa manzon Allah fa da kai shi ce wata mata cikin matan shi wance eh kin ji kin ji amma kar ki gawo kowa amma me ta yi ba ai 24 hours ba sai ta fada kaga tun da ne dan kaga ga yanzu saboda an samu wasu nau'o'i na kayayyakin fasaha zamani wanda kafin ka ce Jack Robinson duk abin da faru a duniyar nan an yi share ɗin shi sau dubu da sau ɗaya alfu musharaka wa alf za a yi share ɗin shi yanzu yanzu nan kowa zai sani ko in hotuna ne in text ne in ma murya ce yanzu za ta yaɗa ko ina to dama can haka mutane suke wannan neca ce ta mutane da haka in kana son abu ya zama sirri ko to ba shi a cikin ka kar ka gaya wa kowa amma da zaran ka gaya wa wani wallahi tallahi ya riga ya fita shi ma wani yana da wani abokin sirrin shi zai ce zan gaya ma amma kar ka gaya wa kowa kai ma shi ma yana da nashi irin yaran da ake cewa amanatul amana sai kuma ga ta fito ko to haka dama mutane suke wannan ɗabi'ar ta mutane ita kadai ta isa ta hukunta cewa ba yadda za a ɓoye wannan abin da aka faɗa a gaban mutane mutane sama da dubu uku ta hukunta ba zai a faɗa ba ba zai a ɓoye ba baya ga haka halin da aka sani na sahabbai na amana mutane ne masu amana da kuma yadda addini ya canza su ga baki ɗaya da kuma shari'ar da suke bi ta Allah wadda ta hukunta musu duk inda suka ga gaskiya sai sun ba da labarinta da kuma ilimi na yaƙinin larurar cewa abin da ake ilimin yaƙinin larura shine ilimi wanda ghair muktasab ba zuwa ake a koya ba ilimi ne wanda ke zuwa kanka kana tsaye shi ilimin da kake samun shi ta hanyar hawas yanzu misali wa ya gaya maka cewa abin da kake ji idan an tsala maka bulala sunan shi zafi sunan shi pain wa ya gaya maka sai da kaje ka karatu akan trauma jikinka ne yake gaya maka hassa ta jikinka take gaya mako yawa kunnenka da yake jiyo maka abu hassa ce ta kunne sense organ ɗinka na kunne ne yake fassara maka abubuwan da kake ji ka gane su to duk abin da ka ji da kunnenka ilimi ne na yake ba sai ka je ka dubo shi ka namarin shi ba wanda yake da monopoly a kan shi to irin wannan ilimin na yaƙini ya hana yiwuwar a ce wannan zance an ɓoye shi sai daga bayan su su fito da shi sai na yana da masoya a wajen yana da dangi yana da sirkai in duk sauran mutane sun haɗu akan kin shi akan shugabanci waɗannan ba su ba za su kishi kala da kyau gaida siyasa rayuwa take tafiya yanzu waɗannan 'yan siyasan da aka canza su shekarar ta wuce duk da aka yi ijma'i a ƙasa ba a son su amma sa da na kusa da su wanda ba su fasa son su ba a wannan yanayin kuma na kusa da su din sun fito sun fito sa ta kamfen musu iyalansu da ƴan uwansu da surukansu da waɗanda suka more wa mulkin su to yana da irin wannan ashirar shi ma yana da su akwai hashimawa akwai mudallabawa akwai mutanen makka masu ƙaunar shi in duk saura sun ƙi shi waɗannan ba su ƙi shi ba ya za su ma su haɗa kan ƙin shi to shi daga cikin ƙungiyoyin da ake danganta musulunci gaba ɗaya babu wanda suka yi 'yan shi'a rashin hankali common sense da ake cewa if there is anything like common sense to ɗan shi'a ba su da nasibi gaba ɗaya a cikin shi to duk abin da suke fara za ka yi lissafa shi da common sense ka gane ƙarya ne na fata mun gane wannan za ka yi lissafa shi da common sense ka gane cewa ƙarya ne shi sa shi'a tana yaɗuwa ne kawai a inda jahilci yake kamar kiristanci ba sa yin tagomashi a inda akwai addini shi za ka ga mutanen kasashen turawa sun daina kiristanci gaba daya saboda ya saba ma law of nature akwai universal laws na rayuwa waɗanda kiristanci ya saba musu su kuma nasara ya fi kowa tuciya da waɗannan ilmomi na kimiyya don haka bai yiwuwa a turai ka ga mutum profesa kuma ka gan shi na zuwa coci sai dai a najeriya saboda profession mai da empty za ka yi ganin farfesan lissafi ma a coci halama fasto ne shi yana cewa ɗaya a cikin uku kuma ɗaya ne a ba za ga irin wannan ba a farfeso shi a ƙasashen turawa in fa in ka je ƙasashen turawa bi ingila faransa jamus baƙaƙen fata dai dangin mu da asiyawa su ne suke zuwa coci wanda suke zaune a can amma su asalin nasara ba ruwan shi duniyar shi kawai yake bi in ya illa ya na duniya na mutu wa na haya kuma ya hulikuna illa dahar ya riga ya yi ban kwana da kiristanci da shekarar da hudu suka wuce to haka shi'a tana yaduwa ne a inda akwai jahilci alhamdulillah wala hul fadlu wal minna muna addu'a ta musamman Allah ya gafarta mal albani namu na daga cikin abin da ya katange garin Zaria duk da iro bazazzage shugaban yan shi'a a nan Zaria aka haife shi a nan Zaria ya taso a nan yake duk fasikancin da yake da zindikancin amma samun malamai irin su mal albani namu marigayi ya zama katanga karfe cikin izinin Allah da hikimarsa shi'a bata yada a Zaria ba a zariya babu yan shi'a za ka yi census gida gida gida gida babu yan shi'a a zariya saboda dama zariya akwai tarihin malanta akwai tarihin malanta an yi malamai kuma ba a gushe ba ana yi sannan kuma Allah ya kawo wannan bujumin malami da ya tinkari shi'a tunkara ta babban bijimi Allah ya gafarta mishi Allah ya karɓa ayyukan shi na alkhairi da haka in kana jiyowa daga nesa cewa zariya garin su Ibrahim Yakubu ba zazzage sai ka ɗauka duka kowa ɗan shi'a ne mu da muke da motoci masu lambar zaria da ka je wani gari ka tsaya shan mai a gidan mai sai ga wani mai talan dabino ya ce maka ya labarin malam shekarun baya kenan ce wani malam malam mana in ka fara sai ya ce maka zazzaki ce wani ba san zazzaki ba sai na nan a gyalle su a ɓoye kafin a zo a fito da shi sai ta ɗauka wanda duk da zaran sun ganka daga zaria kawai ga ɗan shi'a ne me ya hana ta yaɗa a nan saboda yaɗuwar ilimi me yasa ta yada a wasu wurare waɗanda ba nan ba karancin ilimi shi ta ga musamman ta fi yaduwa a ƙauye saboda ma ƙauye ƙauye garin sukari Allah ya tsare mu na'am
sun koyi sun koyi labarin su yan baya ya ake su labarin
ai babu labarin ne kirkirar shi aka yi daga baya su 'yan bayan da kake faɗa ga asalin labarin nan amma wancan da suke karawa na cewa an ba shi halifanci da sauransu ƙarya ce ba ta da isnadi Eh, babu yadda aka suka kirkira ce zama kawai suka suka kirkiri wannan ƙarya suka ce ai sahabbai sun ɓoye
na fahimce shi da bayan da ya ga shi a Eh.
cewa idan har ya tabbata su sahabbai wanda aka yi abun a gaban su Su- sun ɓoye to waye ya ruwaito musu kwarai kuwa na gane waye ya ruwaito musu eh sai ci gaba da cewa walaysa al-ghardul kalam walaysa al-ghardul kalam fi mas'alati al-imama ba ina so ne ni ibn taymiya ne magana akan matsalar shugabanci da limancin sayyidina ali ko makamancin haka ba wa innamal ghardu an ittikhadha hadha al-yawm aidan muhdathun la asla lahu ina so in tabbatar da cewa ne daukan wannan rana a matsayin ranar biki to ƙarya ce bid'a ce ba ta da asali falam yakun fi salafi la min ahli al-bayti wala min ghayrihim babu a cikin magabata daga cikin ahlul baiti ko waɗanda ba ahlul baiti ba man ittakhadha zalika al-yawma ida wanda ya mai ta biki babu sam sayyidina ali bai wannan bikin ba hasan bai yi ba husaini bai yi ba muhammad al-hanafiya bai yi ba zainul abidin bai yi ba ah, nafsu zakiya duk waɗannan da ake ce ma ahlul baiti da waɗanda ma yan shi'a suka naɗa su a matsayin shugabanni a imma sha biyun nan babu wanda ya wannan bikin sai su suke yin shi yanzu hatta ya hadisa fihi a amalan ballantana a kirkiro wasu ayyuka na musamman illal a'yada idil a'yadu shari'atun min shara'i saboda su bukukuwa shari'a ce daga cikin shari'un Allah fa yajibu fi halittiba wajibi ne abu abin da shari'a ta zo da shi game da biki lalibtida kada a kirkiro sabo kamar yadda na ambata jama'a yan uwa su koma littafin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya a mujalladi na uku da na hudu da littafin minhajus sunnatin nabawiyya dan ganin bayanai dalla dalla game da wannan mas'ala ta imama da mas'alar gabir qum da makamantansu وللنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة ما لن يتي النبي عليه الصلاة والسلام ينا ده هدبوبي ده يي أولا ريدا بند بن ألوكتا ده بند بن تمك من تنسو مثل يوم بدر كما هو رانا ياكم بدر وحنين رانا حنين والخندق رانا خندق وفتح مكة رانا فتح مكة ووقت هجرته da hudu da ya san da ya hijira wa dukhulihil madina da lokacin shigarsa garin madina karo na farko wa khutabul lahu muta'addidatun yadhkuru yadhkuru fiha yadhkuru fiha qawaididdin da hudubobi daban-daban da yayi a wurare daban-daban waɗanda yake ambatan ka'idojin addinin Allah ثم لم يجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأعياد أعيادا sannan wannan bai tirsa sa a ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan ranaku ranar yakin badar ranar yakin uhudu ranar khandak ranar da annabi so madina a mai da su bukukuwa ba babu wanda ya ɗauki yana matsayin bukukuwa wa inna ma yaf'alu mithlu hadha an-nasara wanda suke wa irin wannan sune kirista alladhina yattakhiduna amsala ayyami hawadith isa alayhi salam a'yadan wanda suke mai da ranakun da wani abu ya faru da annabi isa biki ran da aka haife shi ran da aka ce an kere shi ran da ya tashi resurrection kenan ko ran da ya fara kaza ran da ya fara kaza kaga shi sa yanzu ake ta kirkiro ire-iren waɗannan a ce ran da aka ba Najeriya yanci ran da aka yi eh, ya- aka gama yakin duniya na ɗaya ran da aka yi September 11 ran da aka yi kaza komai ya faru sai a bashi wani buki da yan shi'an su ma haka suke don su ma duka kiristocin ne a cikin rigar musulmai malam yace cewa awul yahudu ko kuma yahudawa su suke yin irin wannan wa inna mala'idu shari'atun shi idi bikin shari'a Allah ne fama shara'ahu Allah tubi'a wanda Allah ya shar'anta shi za a bi wa illa lam yahdith fi dini ma laysa fi in minhu in ko ba shar'anta ba kar a sake a kirkiro cikin addinin Allah abinda baya ciki da haka a gun shari'a Allah bikin idi guda biyu ne gyallen gyal daya ga watan shawwal da kuma goma ga watan zulhijja khalas duk wanda ba wannan ba to ka nemi mishi wani suna to kaji nau'i na biyu kenan daga cikin ya kawo mana misali daga gabir khum sai ya ce wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'dun nas sai kuma abinda wasu mutane suke kirkirowa imma mubahatan lin nasara ko dai koyi da kiristoci fi miladi isa alaihi salam saboda kirista suna yin maulidin annabi isa alaihi salam shi da abinda suke ce ma christmas ko a cikin orthodox christianity ana yin shi a 25 ga watan disamba na duk shekarar gregory wasu kuma daga cikin wasu kiristoci waɗanda ba irin wannan aƙida suke bi ba suna yin nasa wani lokaci can daban in ba na manta ba cikin watan mayu akwai kiristoci waɗanda a watan mayu ne suke yin bikin sanawa da annabi isa rana haihuwarsa domin wannan kalanda ta grigori januwari disamba february da wace ce kalanda ce ta ƙarya ba ta da haƙiƙa an riga an gama rikita ta saboda an samu wani sarki macuci wanda haka nan kawai ya zauna ya ce a yi mata ainihin kwaskwarima aka rage kwanaki aka ƙara aka canza watannin misali a ce yanzu ana cikin oktoba kawai ko yace to a mai da kalanda ta zama yanzu ana cikin march kawai shikenan kuma aka rubuta cewa yau an koma goma ga watan march shekara nawa da yin kaza ya wuce shekara ka ce to a mai da shi kaza kwamiti ya naɗa musamman ita ce ake ce ma a- abin nan ka- akwai akwai kalandar juliana da da ake amfani da ita ita ya canza ya gyara ya bata papa roma ne sarki ne na ainihin kirista a ƙasar rom ko yanzu ka je ka gogulin ko da a wannan abin nan site na, na- na wikipedia ka gogulin akan gregorian calendar duk za ga wannan karatun akan ta wannan ma maftuh ne balantana kuma rubuce-rubuce da suke cikin asalin tarihin kiristanci suna nan da aka kalanda ce ta ƙarya ba ta da wani asali ta dai waye gari ta zama standard ana aiki da ta bayar da aka iya to a ƙarƙashin haka shine aka samu wasu musulmai suka kwaɗo ce ko dai saboda koyi da kirista dalili na farko kenan da yasa suke yin wannan abin wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa ta'aziman ko kuma saboda tsadar kauna da girmama al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mushi girma da daukaka والله قد يف- يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد yace kuma Allah Ubangiji maɗaukin sarki in ya so yana iya ba su lada akan wannan ƙauna da suka gwada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ijtihadi kokari da suka yi na kirkiro wani abu wanda zai alamta ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la alal bidai Allah ba zai ba su lada akan bid'a da ke cikin abun ba har bai faɗa mana abin ba menene abin yace min ittikhadhi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam idan da suka maida haihuwar manzon Allah biki ranar da suke tunanin rana kai manzon Allah ko watan to za su yi ta bukukuwa za a yi tarurruka za a yi maukibi za a yi kayan sallah za a yi ziyarce-ziyarce za a yi hawa za a yi waƙoƙi za a yi majalisu za a yi ƙasa'idu za a dafa zoɓo da dankali a yi ta ci a kai ziyara za a yi raddi za a yi batanci da muna yara taruwa ake yi a zazzonar da ku sahu sahu yara yan islamiyya a zo wani tsohon malami ya ta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aita kuka da aka yi ana nan kuma al'amura suka ta canzawa suka zama da suke yanzu to wannan asalin wanda suka fara maulidi sun fara ne da kwaikwayon kafirai kiristoci wasu kuma da tunanin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn tamiya yake cewa wannan kaunar da suke gwada manzon Allah muna fata Allah ya ba su lada akan ta Allah ya ba su lada akan kokarin da suke na kirkiro wani abin da zai zama nuna kauna ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alal bidai amma Allah bai ba su ladan bid'a ba Allah ba ba da ladan bid'a nan ne zaka ji yan dariƙa suna kwafowa da nan da wata gabar zamu karanta a gaba kaɗan watakila sai a karatu mai zuwa ba za mu kai kanta ba wadda 'yan ɗariƙa suke ɗaukowa har a taron maulidi zaka ga an zo da littafin iktidawu an ɗaga shi an ce to ibn taimiyyar na kuɗan taimiyya ya ce maulidi akwai lada to wannan wayo ne wannan sai su yi ma waɗanda ba sa karatu amma mu ɗalibai ba za su mana wannan wayo ba dan muna za mu karanta duka kuma za mu bala mu tsinta kwarkwata ɗai ɗai ɗai akan abu za ka ji kuma ƙaryar da suke faɗa cewa duk wani mai sukan maulidi to yanzu ne kawai wai 'yan izala ne kawai ke sukan maulidi akwai wani shashasha a nan kaduna ya taɓa cewa wai a kawo mishi wanda ya soki maulidi shekara nawa ma yake baya shekara nawa yake ko shekara ɗari biyu baya in an kawo mishi zai ba da wata kyauta shekara ɗari uku baya ko to duk wanda yake so za mu gaya mashi wanda ya soki maulidi shekara ɗari bakwai baya sai ka je ya baka mota za a baka littafin a cikin madkhal na ibn al-hajj sai mu faɗi shekara da ibn al-hajj ya rasu ka ji shekara nawa yau gashi ya ce maulidi bid'a ne ibn al-fakiha ne shekara nawa yau da rasuwar shi ya ce maulidi bid'a ne duk akwai wannan amma saboda ya rena hankalin mutane jahilai suna ta mai kabbara yana wasu lissafe da zabe na ƙarya wai sai yana cewa wai a kawo mishi shekara ɗari uku baya wanda ya saki maulidi tukunna ita kanta wannan ai ba hujja bace ita kanta ba hujja bace dan in ta zama shekara ɗari uku baya babu maulidin wani suke shi to akwai maulidin shekara ɗari uku baya kuma akwai wanda suka soke shi kuma malaman malikiya malaman malikiya ne duk zamu kawo su al-imam al-kharshi a cikin sharhin da yayi wa littafin muhtasar al-khalil wannan da ake cewa maulidi fani daidai babin wasiya yake faɗan wasiyoyi jairai waɗanda ba a cikawa ya ce duk mutumin da ya wasiki cewa ɗauki kuɗin shi a je a yi bikin maulidi ya ce ba za a cika wannan wasiya ba saboda wasiya ce da bida ibril taki hani shi ma ba maliki ɗan ƙasar andalus tushen malikiya kenan a yamma ko da haka jama'a kuma wannan magana ibn taymiya yayi tabbas mu ɗauka da gaske ne 'yan ɗariƙa suna yin maulidi da sunan suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ladan ƙauna mu da su gaba daya amma ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san ibada ce zaka tana da ka'idoji kamar yadda sallah azhar ibada ce ba za ka yi ta ba sai bisa ka'ida duk yadda ka kai ga san sallah ba kai san yanzu karfe tara da kwata kai sallah azhar ba ba kai ba ni da kai ga san sallah ba kai san azhar din tayi kai raka'a takwas ba dole sai ka yi yadda aka ce a inda aka ce ka fuskanci inda aka ce ka fuskanta ka karanta abin da aka ce ka karanta ba za ka ce saboda alkur'ani ya fi komai falala bar ka karanta shi a tsayuwa da ruku'u da sujuda da zaman tahiyya ba ba kai saka wannan ba saboda ibada ce ta ka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ibada ce da haka tana da dawabit idan ka ce wanda baya yi baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta da implication mai yawa shine kowa a tarihi tsakanin masoya da makiya ya yadda cewa sahabbai suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakka furan makka wanda suka yaƙi sahabbai akan musulunci sun yadda sahabbai na ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a cikin tarihin ɗaya daga cikin yaƙoƙi da aka tura wani a cikin su ya je ya ga ya je ya yi magana ya dawo su haidu dan amurka kafin ya musulunta da ya dawo mai ya ce yace waɗannan mutane suna ƙaunar Muhammadu ƙaunar da ban taɓa ganin irin ta ba suna girmama annabi Muhammadu girmama da ban taɓa ganin irin ta ba wannan kalmar kafiri ce kenan ya yarda kuma yan ɗarika kun yarda cewa sabai suna ƙaunar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya yarda kowa ya yarda don ka ce ƙauna ita ce yin maulidi kenan sai ko ya zama dai su ba sa ƙaunar shi tunda ba sa yi ko kuma ya zama akwai wani jinsi na ƙauna da suka tawaye ko ya zama ba ƙauna ba ce dole na ukun nan shine gaskiya ka gana da gaske implication din sannan za mu ji yaushe ma aka fara wane ne ya fara yin maulidi shin malami ne ma tukunna sarki ne na gargajiya fa bayan da maulidin ya mutu wane ne ya zo ya raya shi waye ya zo ya raya shi a shekarun nan na baya-baya akwai littafin da wani bature rubuta andre raymond mutumin kasar faransa ne akwai fassarar shi na larabci almisriyu da wal faransiyu yana tarihin zuwan turawan faranshi ne su napoleon bonaparte da suka zo suka yi mulkin mallaka a kasar ainihin wato egypt kamar shekara 200 baya zuwa da hamsin daga ainihin 1798 ko 17 I mean 17 1798 yes 1798 zuwa farkon 1801 ko 02 suka bar kasar wannan sarki na kafiran turawan faransa napoleon shi ne ya raya addinin maulidi a kasar faransa amma a kasar eh, abin nan eh, egypt labarin yana cikin wannan aka sa wani malami a shekul bakari saboda duk malaman suna sun gudu sun ba kasar sun yi hijira aka ce shi ya jagoranta wannan sarkin ya taho cikin sojojin faransa suka ciyo kwalliya irin kwalliya da sojoji suke yi ranar ceremonial suka taru da su aka yi maulidi na farko da aka raya yana na cikin littafin al-misriyu na faransiyu sarki ne na kafirai a can baya sarki ne na banu ubaidin ka je ka karanta ko da littafin subul a'asha fi sina'atul insha na al-imam al-qalqashandi ya bada tarihin abubuwan da suke na bukukuwan da suke ba maulidin annabi kadai suke ba akwai maulidin fatima akwai maulidin kaza sarakuna ne wasu makareta zamu karanta daga cikin tafin as-sunan al-mubtadi'at kaji duk sai mun karanta su insha Allah a hankali a da takeice a karatu mai zuwa ko- ko guda biyu nan gaba sannan magana cewa bid'a ce kyakkyawa dama mun ji a baya babu wata bid'a kyakkyawa don babu yadda za a ce a bari aiwa kashi fenti ya zama tile ya zama tsaye daga cikin a gyara shi ya zama kamar tile haka bai yiwa in ana magana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kowa yana takama da littafin ashafa a matsayin masdari na karantar da kauna da haƙƙin manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma yan ɗarika ba wai karanta shi kare ba a da mutum zuwa yake biya kuɗi a rubuta mishi a shafa gaba ɗayanta sai an mishi rubutu 50 liters na ruwan rubutu ana rubutawa ana wankewa ana tarawa zai samu wani gardi sai an kwafe ta duka an rubuce mai ita a allo an wanke shi kuma ya ta sha sai shekara yana sha iya ruwan shi kenan saboda tsabar ƙauna kai ta kai ma a nan gari irin kano zuwa ake a siyo a shafa ba sai a ɓara hard cover din hard cover din sai a bare sai a samu sabuwar tukunya ko kwatanniya sai a tsoma shi a ciki a jika shi da ruwa sai ya ragargaje takarda sai a dinga kukkuba haka kamar ana shan cocaot duk a kano ake wannan saboda tsagar kauna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qadi iyad al-yahmusi littafin ai mala yace zai kantar da shi a nan wani lokaci kuma akwai ta hakikin daddarerewa wata nan Allah za ka da shi a makarantar nan littafin ashafa din wanda aka cire duk barnar da ke ciki duk da wannan tarka-tarkar da alherin da ke ciki da komai babu magana ko kwaya akan maulidi a cikin ashafa in kuma akwai wanda ya gani ya kawo babu inda mai ashafa ya ce daga cikin babukan da ya kulla na abubuwan da ake yi na kaunar manzan Allah yi mai salati san mutanen gidan shi san garin da ya rayu ambatan shi kaunar wanda suka rayu da shi yayi babuka iri daban-daban laifin wanda ya nakasa manzan Allah meye da meye ma nakasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya kamata a mu'amalance shi amma bai ce daga cikin abin da za a yi dan kaunar manzan Allah tunawa da ranar haihuwar shi ba babu wannan a ciki to yayin ya rage ko dai shi ma mai a shafa ku sashi cikin layin yan izala ko kuma ku ne kuka sauka daga kan layi bai kaunar manzo Allah ne wannan littafin ko ko kuka yi kuka kuka yi kauna zaka ji suna hayaniya iri daban-daban akan waɗannan abubuwa zaka jama'a ba mu zo za mu tattauna akan wannan mas'ala insha Allah idan muka samu ƙarshen wannan gaba zaka ji daga malamai da tarihin da komai zaka ji gaba ɗaya in ka haɗa maganganun abin da ya sa wasu malamai suka goyi bayan abu irin su makarizi Allah ya gafarta mashi irin su bulkini irin su ibnu hajrin irin su suyuti sun taso ne a wurin da abin ya riga ya yaɗi ya zama addini kuma malamansu da al'ummarsu da danginsu duka suna yi kuma duk waɗannan malaman in ka bi tarihi ba malamai ne da suka iya fito na fito da abin da ba yarda da shi ba malamai ne masu saukin mu'amala don kowa akwai ɗabi'a ta take tasiri a kan shi kun tuna malami ba mu labarin wani malami a cikin garin zaria din nan wanda ya zo musamman ya gaishe shi a muciya sai gaisa ya ce malam Allah ya saka muku da alkhairi tun da tun wani shekaru goma sha biyar kafin ma a dawo nan ba zai kira sunan malamin ba ya ce wallahi malam duk wannan abin da kuke faɗa wallahi mun san shi gaskiya ne mun karanta tun ba yau ba ya ce amma ba mu da taurin da za mu faɗi wannan abu Allah sana Allah kai ta wannan ma'ana san da malam albani ke ta wannan karatuka a garin nan ba shi kadai san su ba amma shi kadai Allah ya yi ma taurin ran ya fito ya fara saboda abubuwa ne sun riga sun zama al'adu ba kowa ke iya ya fara da su ba ba kowa bane kalla ka gani da kyau ka kalla ka gani abubuwa da dama wanda an san ba daidai bane amma mutum zai ce to ya muka iya kowa ya riga ya saba haka yake yi yan izala ne ko da suka zo suke da tsaurin ido da taurin rai kawai su ce kaza bid'a ne ko a mutu ko a rai sun fada har aka saba ji amma da ka isa a gari irin Kano ka ce salatul fati babu kyau ka isa ka faɗi wannan magana ko mata ka ba ka faɗa mata ba shekara talatin baya baka yi ta ba ko kai da mataka bai baka saka sirranta mata kace kin ga tijanin nan wala mutum banza ne fa za a fara rike baki ne ya ta fito da gudu ta ce auren ta ya mutu me ya faru ya ce ai kafiri ne ya zagi shi so waɗannan malaman sai suka dinga neman bari su samu mu abin hujja don su wanke abu duk za mu ji daga littafin alhawi lil fatawi na na siyuti din zaka ji fatawa ibn hajirin a ciki ya kawo ta da kuma tashi da ya kara da kokarin yi ma ibn fakiha ne raddi da ire-iren su makarizi shi kuma altafin shi al-khutat na tarihi ya kawo labarin abubuwan da ake yi da irin alkhairan da sarakunan suke yi na tunawa da maulidi a takaice jama'a tun farko ma dai tukunna tabbatar da ranar da aka haifi manzala sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake ya gagaru kundila karanta littafin albidayatu wan nihaya na ibnu kasiri ya tantance magana ce har wajen guda tara babu kuma tafi wata inganci in fact daga cikin ma wadda tafi wadda aka saba ji inganci wadda ko maliku ya rota ta cikin muwadda shine cewa a ramadan aka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta muwadda ko muwadda akwai can karshe karshe cewa ba ma rabiul awwal bane wannan tana da isnadi mursali da aka tafi galmi galmi biyar ta rabiul awwal din a rabiul awwal din kuma tara ga wata ya fi saukin rauni fiye da sha biyu ga wata maganganun da birjik suna nan amma wannan shi shahara a bakin mutane yanzu wanda yake jin wannan a karo na farko na san dai ba a nan cikin dara hadis ba insha Allah wanda zai ji kasa din nan gaba ko na abu sai ya ji kamar kamar kalmar da ce wannan saboda bai taba ji ba irin da mutane haka yan gari haka ga sunan hausawan mu waɗanda kawai suna yawo ne a duniya lafil iri wa lafil nafiri in yaji an ce ai sha biyu ga rabiul awwal ba shine tabbataccen ranar da aka fi manzo Allah ba sai ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce ka je izalan na za su zama na bala'i a duniya wani zai kamar wannan zai jawo yakin duniya na gaba ko wata kwaran kwatsa haka nan jama'a al'imamu ainihin wato kamar da muka ambata al'imamu al-fakihani da malam ne alaihi sam fi sunna bis sunna shine ash-shatibi kenan ko duk waɗannan sun tattauna akan masail ire-iren waɗannan duk da ke shi shatibi bai magana kai tsaye akan maulidi ba amma ya magana akan bid'o'i na bukukuwa da sauransu ina fata ɗan uwa ɗalibai su koma su karanta wasu wurare daga cikin waɗannan kafin mu zo insha Allah mu zo da littafin mai isharori mu karanta wasu abubuwa daga ciki Allah ya sa mu dace wannan mu zamu yi ne saboda karatu ya kawo kai a cikin tafarkin da muke gudana a kan shi wanda su mara albani suka ɗaura mu a kai Allah ya gafarta musu maida yi wa maulidi raddi duk shekara shi ma maulidi ne a ce duk shekara in yan ɗarika za su yi maulidi su kuma alu suna su dinga stagin wa'azozi na mai raddi wannan shi ma ya zama maulidi mu'akis dan da su da suke yi da mu da ba mai kowa ya da bid'a ce ba inda ake da niza'i su suna ganin bid'a ce hasana bid'a ce ijtihadiyya bid'a ce tahubbu da shauku su ne suke ganin wannan zaka ji har su wanda sai goyi bayan abin kalma ta farko da kowa zai faɗa sai ya ce bid'a ne ba siri sai ya faɗa haka ibn hajar sai ya faɗa haka amma sai ce to amma dai kuma kaza kaza kaza kaza kaza ai ta kwana da irin da malamai suka saba Allah ya gafarta musu gaba daya a takaicin takaitawa malai ya ci gaba da cewa ma ikhtilafin nasi fi maulidihi tare da ainihin malamai sun yi sabani game da yaushe aka haife shi fa inna hadha lam yaf'alhu salaf wannan biki na maulidi magabata ba su yi shi ba ma qiyamil muqtadi lahu tare da cewa wani abu ya faru wanda ya kamata ya bada dama a yi bikin wa adamil mani'i minhu law kana khairan ba abin da ya hana a yi inda alkhairi walau kana hadha khairan mahaba da a ce tsuran alkhairi ne maulidi aura jihan ko alkhairi ne wanda ya rinjayi sharri dan dama mun ji cewa a cikin shari'a akwai mahadul khair da kuma abin da yake mahadul shar sai kuma mazijin min alwasfataini to shi wannan mazijin ana mushi hukunci ne bil aglab ko to da a ce alherin da ke ciki ya rinjayi sharrin lakana salafu radiyallahu anhum ahqqu bihi minna da maf- mutanen farko sun fi kowa cancantar su fiye da mu fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu minna wa hum ala alkhairi ahras domin sun fi kowa kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa girmama shi kuma sun fi kowa kwadayin alkhairi zan mai mutu ɗan uwa musulmi ishara zuwa ga wani kaset da malam Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu Allah ubangiji ya kara mashi lafiya ya taɓa yi a wasu shekarun baya asali fira ce aka yi da shi a Freedom Radio wannan FM na Kano ya tattauna akan maulidi ya faɗi maganganu a tattakaice kuma na ilimi wanda za su baka insight akan ina zaka binciko masail din wannan kasa din zaka ji a ƙarshen shi yan dariƙa suka dinga bugo waya suna tsine mishi albarka daga ƙarke sai da kasa din ya za tarzoma aka kona gidan rediyon freedom a Kano saboda tsabar kin gaskiya saboda tsabar jahilci irin na kanawa sai da aka kona gidan rediyon yau wajen shekara bakwai kenan na jin kamar 2008 ko an 7 ba zai tunawa biddaftu ba amma dai ku nemi kasa din yana nan yana yawo a cikin mutane ka saurare shi baka taba saurara ba wannan babban malami na sunna malamin hadisi masani ya zauna yayi maganganu cikin ƙasa da rabin awa maganganu masu gamsarwa sai aka bude layi sai zaki bude wancan ho sai ka ji wata shedani ta bugo ce amma wallahi kai katin jahili ne baka sa abin da kake yi ba annabi da kanshi Allah da kanshi ne fara mishi maulidi sai wassalamu alaikum ko ta kashe wayarta wani ya bugu ya ce gaskiya bai kamata ana kiran irin waɗannan malaman suna zuwa suna faɗan irin waɗannan maganganun ba ta da hankali ba suka yi ta maganganu na banza ba kano kenan jalla babba hausa ko da mai kaji an fika ko da bida ka ji sun fika Allah shi kyauta eh mu zage zage ne zamu dan taba kanawa ne ko wa inna ma kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi yace cikar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cikar girmama shi suna cikin biyayya sane da yi masa da'a wattibai amri da bin umarninsa manzo Allah yace ayi ayi in yace a bari a bari in yace ai kaza ayi abin da yace kar ayi kar ayi wannan shine kaunar da ake gwadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan na zamu gane haka mu da yan dariƙa kowa ya da cewa sabai na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya suka aiwatar da wannan kaunar shine imtisalu amri aikata abin da yake kare addininsa kare rayuwarsa kare lafiyarsa sa kansa a cikin hadari dan addinin ya kai labari duk abin da manzo Allah ya ce ayi suna Allah Allah su duk abin da ya ce a bari sun bari amma ku yan dariƙa a ba ku yin haka asali ma ku addini da kuke ba irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tijjani ne dan dariƙa yanzu duk da zaka yi da shi akan ya dangale wandon shi daina taba idan sawun shi daina jan kasa dan dariƙa ba zai ba zai maka tawili gemu za ga babban shehi na dariƙa bai da gemu kuma shi ba dan sanda bane ba mofo bane ba kowa bane farar hula ne irin ma bai da gemu abun mamaki hoton da suke hadawa na inyasi da gemu shi cikakke irin da kiristoci suke hada hoton annabi isa da gemu kuma su ba sa bari hoton uwar annabi isa maryamu da hijabi kuma su ba su sawa kaga tanakudi ke in ka ce wa ɗariƙa kaza sunna ne sai maka izgiri akai kaza bid'a ne sai maka izgiri akai a duk wani abu dama shi ɗan ɗariƙa yadda ka san ainihin wato abin nan ne drainage ka san drainage ba kaman pipe ne na ruwa wanda wata mutu suke sakawa ba wannan sai an tace an sa magani an yi treatment sannan za a koro muku amma drainage ba gusa'un ne yake bi kawai gusa'un saili da gusa'ul kwatan gidan wane duk wani hayaniya za ka same ta a cikin kwata to haka ɗarika take kowace irin hayaniya ta zo za ta iya shiga duk wanda aka ce grenade ɗin gaban gidan shi shine sos ɗin watan gidan ruwan gidan shi ya za su yi da typhoid ya za su yi da sauran cututtuka zai zama lafiyar shi iri ɗaya da lafiyar mutumin da yake da pipe bond da ya kawo mai ruwa gidan shi wanda daga hukumar ruwa sai an tace sai an gyara sai an tafasa sai an cire duk wani abu da ba a so ya zo ba za su zama ɗaya ba la yastawiyan da ga kaga shi wannan shine misalin irin addinin ahlus sunna da na yan dariƙa mu ahlus sunna muna cewa a tace a gyara banda kaza a yi kaza a yi treating kaza su kuma a cewa suke komai ma kawai su duk abin da wani ya ce addini ne kawai sai a ce addini ne nan ba da ba mu labarin wata dariƙa wai an je Madina aikin haji aka ba tafiya ziyara daga zuwa kawai shikenan sai ya faɗi kuma gashi aka ce a tashi za a tafi ce ina shi ai ba zai iya komai ba shauki ya kashe shi haka aka dawo gida Najeriya bai aikin haji ba wai tun da ya je ya ga shibbaki me shibbaki da abin nan burglary na inda ɗakin Aisha da kabarin sa Annabi da Abubakar da Umar suke shibbakin fa kawai ya gani ba wai an bude mishi ya shiga ga kabarin mai daraja bane da ya ga shibbaki aka ce mishi nan a ciki Annabi yake kwance kawai shikenan sai laka cikin shi kawai ta tsinki shikenan aka dawo da shi makka ana ta jinya shi ana ta bashi kwayoyi ana ta tiritin din shi haka dai aka rakato da shi a jikin farko bayan arafa aka dawo da shi Najeriya shine aka zo ana majalisi na malamai aka ce to malamai ku bada fatawa mai hukuncin wannan sai da dai ya ce ai abin da daidai ne sai malami yake cewa ba daidai bane da yake ya ce subhanallahi saboda shaukin manzon Allah mutum ya kasa ibada a ce bai kyauta ba to wannan abin da wani shaitani ya yi shikenan fa da ya shiga cikin ajin dariƙa idan ka je Madina ma ka ga shauki ko shikenan wani katon shehi a nan Kano baya sallar juma'a har ya mutu mai dalili saboda yana jin yara sun fara waka ta takutaha suna dan amina manzan Allah kawai sai faɗi su ma da an faɗi kalmar manzan Allah to sai ka ce yanzu wannan shehin bai kanta Qur'ani ne bai kanta ya ayyuhar rasul din ba manzan Allah ka ambata ba Allah ne kai shi ambata a gidan shi yana zuwa ba ya ce gidan dariƙa da gidan salati ba ba a salati ne a gidan sai in ya zo juma'a ne salatin sannan zai suma shaidani ne ba shehi ne na kwarai ba shaidani ne jama'a don haka kawai sai bakan shi fatawa ya yi na juma'a kuma sai zama wai falala ce wannan da karama sai ka karanta tabakatu sha'arari za ga irin wannan tsirkaniyar kana kana to haka ɗari ka take to komai sai su kwaso sai su ce addini ne ba sa ya raya asalin sunnar ba sa bin manzon Allah wa ihya sunnati da raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama batinan wa zahiran a koye da a sarari wa nashrin ma bu'itha bihi da yada abin da aka aiko manzon Allah da shi alaihi salatu wassalam yada alkhairin da yazo da shi yada karantawar shi yada irin addinin sa yada tafarkin sa yada sunnar sa wal jihadi ala zalika da yin gwagwarmaya akan haka gwagwarmaya akan tsayi da sunna bil qalbi kai gwagwarmaya da zuciyarka wal yadi da hannunka wal lisani da halshenka fa inna hadhihi tariqatu sabiqin al awwalina kaga wannan shi tafarkin magabata na farko ila al muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan daga cikin al muhajiruna yan kaura da ansarawa mutanen alkhairi da waɗanda suka bi bayan su da kyauta daga cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan shine tafarkin da suka rayu akai wa aktharu ha'ula alladhina tajiduhum hurrasan ala amsali hadhihi albidai yace mafiya yawan waɗanda zaka same suna da kwaɗayi akan suna da dogewa akan wannan bid'a irin ta maulidi ma amalahum min husnil qasdi duk da fakken niyyarsu wal ijtihadi da kokarin da suke da shi allazina yurja lahum bihima allazaini yurja lahum bihima almasuba wanda kyan niyyar nan da ita da kokarin da suke yi gwagwarmai da suke yi su ne abin da ake fata su samu ladan shi tajiduhum za ka samu masu ƙoƙarin maulidi za ka same su fatiri na fi amrin rasul suna cikin fatara suna cikin wofantuwa daga barin al'amarin kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta sunna shi da karantar da ita da aiki da ita amma umiru bin nishadi fi ba su da nishadi a cikin abin da aka ce su yi nishadi a cikin shi na sunna wa inna ma hum bi manzilati man yuhallil mushafa wala yaqra'u fihi kwatankwacinsu kwatankwacin wanda zai siyo alkur'ani ya mai kwalliya a mushi haƙorin hajiya a sa mushi kala iri daban-daban ƙur'ani ne na musamman a zo a ajiye shi a kan kujera ko a kan abin baza mushafi ɗin nan gashi nan kowa na ganin shi amma baya karantawa aw yaqra'u fihi wa la yatba'u ko kuma mutum da kanta alqur'ani amma baya aiki da shi yana kanta qur'ani amma baya aiki da abin da qur'ani yake cewa wa bi manzilati man yuzakhrifu almasjida ko kuma kwatankwacin su kwatankwacin mutumin da ke masallaci kwalliya wala yusalli fihi amma baya sallah ya gina masallaci a unguwa ya mai kwalliya ta gani da fada an sa tiles an sa marble an sa chandelier an sa fitilu na alfarma an yi pop an yi wurin alola an yi wurin wanka an saka central ac haka za a gansu a garuruwa na yan birni da da gidajen masu kuɗi amma ba ku kai sallah a wurin da shi ku dai ku je can ku yi tunda ku ba ku da aiki aw yusalli fi qalilan ko kuma sai lokaci bayan lokaci so daya so biyu haka a wata ran da yayi baki ko ran da bai da wani aiki da yake yi yana cikin free farik sannan sai ya zo yi wa bi manzilati man yattakhidul masabiha was sajjadatil muzakharafa da kuma kwatankwacin su kwatankwacin mutumin da ke ɗauka yake rike da carbi ko sallaya ta ado ta kwalliya dama dai can bid'a ne yawo da carbi jama'a da yawo da sallaya ala sa an san wannan hausan irin wannan sallaya da in za a zo masallaci kowa sai rato kayan shi duk bid'a ne dama musamman masallatan da suke da abin shimfiɗi wata ƙarin bid'a kuma shine ka zo ka ɗaura akan shimfiɗin da aka yi a masallaci wannan kuma abin bakin ciki ya yaɗa a cikin dukkanin ahlus sunna wani ma ga yana da shi a ofis yana da shi a mota yana da shi a gida yana da shi a duk inda yake zuwa yana da shi na musamman a siyo ta musamman har tsara ba ake kawo ta in an tafi turkiya saboda suna da kamfanoni na musamman masu yin carpet masu kyau da tsada ko kuma a je a yi custom made a sa ma sunanka a jiki ko a ma ya tutar garinku duk wannan dama bid'a ne to misalin shi na'am a gida kamar yaya an an yi shi wajen sallah babu laifi wannan abin da ake nufi yawo da shi inda zaka je zaka tafi masallacin juma'a sai ka tafi da dadduma zaka je masallaci da asuba sai ka dauko dadduma da la'asar in zaka fito daga gida sai ka dauko dadduma ba ga mutane suke yi ba wannan shine bid'a balantana kuma yawo da carbi carbi kuma na musamman mai tutoci da kaloli da wasu dige-dige kamar fuska amarya gashi na haka ne duk wannan dama bid'a ne ga baki ɗaya shi Allah shi kyauta na nan tsumagiya ka hanya kenan ko iftida usratul mustaqim wa amsal hadhihi zakharif zahira allati lam tushra da ire-iren waɗannan kwalliye-kwalliye na fili waɗanda Allah bai shar'anta su ba waɗanda ake wa masallatai ake ma wuraren sallah ake yi ma ainihin abubuwa na addini ake wa qur'anai kwalliya ta musamman wanda Allah bai caya musu ba wa yashabuha min riyai wanda kuma zaka ga riya yana biyo bayan su wal kibar da girman kai walishtighali an mashru'i da kuma shagaltuwa daga barin abin da shari'a ta daura maka wanda da ya rike carbi the next sai fara jin girman kai cewa ai shi yanzu yana tafani ya ta tasbihi mutane ko su hutun banga suke suna ta taba wayoyin su ne suna suna kalle kalle shi ko a cikin tasbihi yake ya zama kamar mala'ika ujubu da girman kai ne zai sa ka ce ta bar masallaci ta maka tsufa sai ka zo da taka ka daura akai ba ka so kuma wani talaka ya sa kafa shi akai don kai ya sa ma datti duk wannan ujubu ne ko da wuri ya cika jama'a menene aibin yin sallah a ƙasa babu ko wani aibi sabai suna yin sallah a ƙasa har su sa goshinsu a cikin ruwa na taɓo na ruwan saman da aka yi jiya a garin suna cikin bukari za ka buƙaci shimfiɗa ne a inda watakila akwai abin da ya ɓata maka kafa ko akwai zafin rana kamar misali a irin yadda ake sallah ranar juma'a kan titina da ire-iren su nan babu laifi ka saka abin da zai hana ka kone fatar ka amma haka nan kawai wai kai dan gayu wai baka taba kasa ko ga mutum idan ya zo sujuda yana wani haka da ya tsinshi zama kamar kafar kaza wai kai ya taba kasa da ya taso kuma yana karkadewa wannan duk rashin sanin muhimmancin sallah ne gaba ina fata yan wasu kuma su kanta kitabus salati na ibnul qayyim wannan littafin zai sa ka koma cikin tattayenka game da sallah ka ji falala da sallah take da ita da ka'idojinta da abin da ke kawo kushu'i a kai da kuma ma'ana hadisin mutum na sallatar sallah ya zama bai da ladan komai sai nisifi ko sulusi ko rubu'i wani ma ushiri wani ma zero hadisi imamu tabarani ingantaccen hadisi wanda a ƙarƙashin shi ne malam albani na suddin ya rubuta littafin sifatus salah to ba wai kawai bin as-sifatul kharijiyya ba akwai sifat dakhiliyya na sallah khushu'i da natsuwa da hayarto da zuciya da yi a tsare duka suna buƙatar kai da su don Allah ya uwa ku kowa kan tafin kankani ne ya bi shafi 150 ba kitabus sala ka je ka same shi ka zauna ka karanta shi ka ji matsayin sallah tukunna za ka daina wannan abin da kake in ka zo ka saki hannunka ka dafa ƙasa ka saka a jikin farar rigarka Allah ne ba kuɗi ka ce tare ba ko kuɗin omo ba ka tashi ka je ka wanke ko kuma ka zo da wuri ka samu waje ka samu falala sannan ba za ka yi datti ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa walishigali anil mashru'i ma yufsidu hala sahibiha wanda zai bata maka al'amarinka kama ja'a fil hadisi kama yadda a cikin wani hadisi da aka ce annabi wai ya ce ma sa'a amalu ummatin qattu illa zakhrafu masajidahum aikin wasu al'umma bai taba lalacewa ba sai ya zama daga cikin alaman lalacewa ayyukan su a ga suna yi ma masallatai kwalliya hadisin ba'ifi ne marfu'an malam muhammad nasir bin al-albani a cikin sisrar ba'ifa lamba ta dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya tabbatar da raunin shi sai ya tabbata asar daga wasu magabata suna faɗa haka sannan aikace kuma zaka ga haka ɗin yana faruwa yi wa masallaci kwalliya ta a zo a gani ta ƙi da ƙarawa ba daidai ba ce a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ce ni ba a umarce da na dinga yi ma masallaci kwalliya ba shi sa kullum masallaci so ake zama daidai ruwa daidai kurji irin kalab gidaje da tsarin gidajen anguwa ko gari za ka yi kamata irin masallacin ya zama in ya ɗara ya zama ainihin wato albazaranci in ya gaza ya zama ihana wulakanta masallaci kai ya zama gidajen ku na blow da tiles da marbles masallacin ku kuma na ƙasa da rairayi da kwalta ko kuma ya zama gidajen ku na ainihin ƙasa masallacin ku kuma an yi shi na gilashi ko ina gilashi ne yana kallon ka kana kallon shi to wannan zai zama shi kuma wato wuce makaɗi da rawa za mu saurara nan insha Allah sai Allah kai mu mako mai zuwa sai mu zo ainihin mu ci gaba da wannan karatuka da za mu yi musamman dangane da wannan matsala tun da bai gama ta ba za mu so ne sai in ya kai ƙarshen inda ya magana ta to sai mu ainihin ƙara haske akan masail da insha Allah yana ma magana akan martaba ta biyu ta ainihin idi na lokaci waɗanda suke bid'a subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته